أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi akan babi na 357 babun nahyi anil isharati ila muslimin bi silahi wa nahwihi sawa'an kana jaddan aw mazihan wa nahyi an ta'adi sayf maslula wannan babi zai magana akan hali da musulunci yayi kada musulmi ya nuna dan uwanshi musulmi da wani makami makami kowane iri ne mala ya ce wannan mai nuna wa kowa ta yake ko da gaske yake musulunci ya hana akwai waɗanda za ka ga suna wasa da makami ya nuna ɗan uwanshi kuma wannan ya haɗa da duk abin da ya zan yana da hatsari akwai wanda za ka ga yana tuka mota ya ga abokin shi sai ya jumfare shi sai ya yi wajen shi wa yana wasa shi ma haramun ne akwai wanda za ka ga masu tuka mashin haka za ka ga aboki ne ya zai bar wasa sai ya lufe shi wato wasa yake ba kaɗe shi zai yi ba to yin hakan musulunci ya hana duk wani abin da yake da hatsari domin lokacin da zai kaɗe shi bai sani ba akwai shedan akwai tsautsayi shi yasa nuna mutum da makami haramun ne kowane iri ne jesus ne wuka ce takobi ne bindiga ce duk abin da za ka kira shi makami reza ce a ce wai wasa ake yi to haramun ne musulmi yawa dan uwanshi musulmi wannan irin wasan sa'annan aka hana musulmi idan zai mika wa dan uwanshi musulmi takobi to kada ya mika masa wajen kaifin ko za a ce wani miko min wuka to kai ne za ka kama inda take yankan sai ka juya kotarta sai ka ba wanda za ka ba kai za ka wuɗuƙe wajen kaifin amma ba a ba mutum wuka haka ingo a'a sai dai ka juya wajen da zai iya yankan mutum kai ka riƙe wajen sai kuma ka juya shi inda ba yanka shi wanda za ka ba kaga dole ka yi a hankali dole ka riƙe yanda ba zai cutar da kai ba عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ ينزع في يده فيقع في حفرة من النار وفي رواية لمسلم قال قال أبو القاسم من أشار إلى أخيه بهديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه an samu wannan hadisi daga abi huraira ya da Allah su kara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayanku ya nuna ɗan uwansa da wani makami yace bai sani ba ko shedan na nan kusa sai ya tunkuɗa hannunsa sai a ringa cewa daga kaza da kaza ban sani ba daga nayi kaza sai abu kaza sai ka ji abu ya faru ko mutum ya gwada dan uwarsa da bindiga a matsayin wata sai kawai bai sani ba sai ya ji ya harbi ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai san ko shedan zai zo ya tunkuɗa shi ba ya sa hannun shi ya taki mutum da wuka ko ya sa hannun shi ya ja kulamar bindiga ya sake bai san shaɗan zai haka ba maza Allah ya ce sai mutum ya faɗa ramin wuta kun ga shaɗan suna nan suna yawo a cikinmu kenan suna iya tattaɓa mu idan mutum ba ya kama wato ayyuka wanda za su sa Allah madaukakin sarki ya tsare shi ba wani malami a masar a shafinsa ya ba da labarin wato al-istisfa sunan shafi ya ba da labarin wani boka wanda ya musulunta ce boka ne amma sai Allah ya shiyar da shi to shi ne bayan ya musulunta yake ba da labari yake cewa sai yanzu ya gane wasu ayyuka da ya yi lokacin bokanci da ba su sami yiwuwa ba yanzu da ya zama musulmi ya gane abin da yake faruwa wato abin da yake faruwa ya ce lokacin yana bokanci sai ana zuwa wajensa ya yi aiki na kafirci wani a zo ana son a haukata wani wani a zo ana ci a tsiyata wani wani ana son a raba aure ana son a haukata wani ana son a kashe wani duka abin da suke yi domin daman bokayen tura aljanu suke su zai tsaya su wannan aiki to abin da yake faɗi ya ce idan akwai wasu mutane wannan lokacin da yake bokan bai san dalili ba amma sai yanzu ya gane ya ce idan ya tura masa aljani sai aljani ya ce ya je ya neme ya je gashi yana jin maganar mutumin amma baya gani shi wani ya ce gashi gaba ɗaya bai gan shi ba har ma ya ce yana cancanza aljanu ya tura ifiritu ya tura kun san aljanun hawa-hawa ne akwai masu hadarin gaske yace duk sai ya gwada su masu hatsarin ma sai su da ce masa ai wannan mutumin mun duba bangon duniya mafitar rana zuwa mafadinta bamu gaishi ba yace sai na ce musu a'a ga mutum a gidansa ga mutum a shagonsa sai wallahi su dai ba sa gane shi to shine yake ba da labari yace sai yanzu da ya zama musulmi ya gane me yasa ba a ganin mutum saboda azkar saboda azkar yanayin yadda kai kusa da alkur'ani yanayin yadda kai kusa da ambaton Allah yanayin yadda Allah zai kare ka daga shaidanu idan mutum yana yawan karatun alkur'ani daman Allah madaukakin sarki ya gaya mana fa iza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa aya ce ta qur'ani Allah ya ce idan kana karatun alkur'ani ka karanta alkur'ani sai mu sanya katangan karfe tsakaninka da waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai mu kare ka ba za ma su ganka ba irin yadda Allah madaukake sarki ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hindu hindu to ba hindu ba wata ce matar abu lahab ne na wanda ke ba sai mun san sunanta ba ko mata abu lahab ita ce ta ɗauki dutse ta ce sai ta kwaɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana ta neman kalmomi na zagi na waga da za ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana ta domin Allah ya hana ta kiran sunan manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam tana nema ta kira shi Allah ya hana ta sai tana muzammaman muzammaman asaila wadinahu abaila wane ne wane ne sai tana kira wai abin zargi to ka san abin zargi ai ba manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam haka amma ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama gashi a zaune ga sayyidina Abubakar a zaune amma ta zo kansu lokacin da sayyidina Abubakar ya ganta tana tahowa hankalin shi ya tashi ya san manzo Allah take nema ya ce ya rasulullah ga ta nan zuwa fa kuma da abu sai manzo Allah ya ce kyale ta ba za ta ganni ba ya ce ba za ta ganni ba haka kuwa ta zo ta tsaya sai tana wa abubakar magana ina abokinka manzo Allah na zaune abubakar na zaune ina abokinka ta gama abin da za ta yi ta koma kaga kenan wannan hijaban mastura haka Allah yake sa sai Allah ya yarda a ganka idan Allah ya kare ka ba sai ka sha wani maganin bata ba ba sai ka sha wani abu da zaka bace Allah ne yake kare mutane in ya kare ka ka karu idan ko bai kare ka ba ba wanda yake sai kare ka Allah ka kare mu Allah ka tsare mu a riwayar imamu muslim yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk ya nuna dan uwan shi da makami to mala'iku suna tsine masa wanda ya nuna dan uwansa da makami mala'iku suna la'antarsa sai manzo Allah ya ce wannan wanda ya nuna dan uwan da ya nuna ko da uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da shi kuwa ko da uwa ɗaya uba ɗaya suke in yayi wasa da wani makami ya nuna shi ba za la ce mala'iku suna la'antar mutum za ku ga hadisai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a shiga masallaci da makami in zan zan iya tuna ban sani ba kusan shekara kamar ashirin da biyar da suka wuce a nan masallacin a daidai nan gaban mimbarin nan an yi sallah wani mai yankan farce ya shigo da kayan yankan farcen shi an tsere masa da wasu raka'o'i sai ya ajiye almakashi almakasai a gabansa yana sallah na gaba da wannan sahun da wannan duk sun samu sallah da aka su sun idar wani ya tashi zai tafi kafar da zai sa kuwa sai akan wannan asizon a nan masallacin ya yanka shi kaga kone za ka gane abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada a shiga masallaci da makami sai kai wajen shekara 25 وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوسع أن السيف مسلولا an samu hadisi daga sayyidina jabir yadda Allah su kara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a miƙa takwabi wato tsirara baya cikin kubego gidansa duka ma mara gida to an hana a miƙa ta inda za a miƙa ya zama babu to shine bayanin da nayi sai kai ka rike wajen kaifin dan uwanka kuma ka nuna ka bashi ya kama inda ake rikewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya wuce ya shiga masallacin mu ko kasuwannin mu kuma yana rike da gamashi to ya zama inda yake cikan mutane nan da yake rike da shi wato sandar makin ita ce za ta za ana iya haduwa da ita amma ba bakin makin ba shi bakin makin ya zama yana jikinsa shi zai rike wajen sai babu karahatul khuruj min al-masjid ba'da al-adhan illa li udhrin hatta yusalli al-maktuba wannan babu zai magana akan musulunci ya hana musulmi ya fita a masallaci bayan an kira sallah sai dai da wata uzuri sai dai da wani uzuri uzurin suna nan wanda yake sanannu ne mutum an kira sallah sai dai yana jin fitsari mutum an kira sallah sai alwalar shi ta lalace mutum an kira sallah yaje yana san zai zai tsuguna duka wannan uzuri sai kuma waɗanda maluma suka ce ka kaddara liman ne shi ma yana da wani masallaci amma ya zo nan masallacin ko suna magana da wani sai aka kira sallah a nan shi kuma zai je ya bada sallah a can ana jiran shi shi ma aka ce uzuri zai iya fita amma bayan haka matukar kana masallaci sallah ta wajaba a kanka baka da waɗannan uzuri to musulunci ya hana a kira sallah kuma ka fita sai har ka tsaya kayi wannan sallah yana daga cikin uzurin da malamai suka ambata cewa ana fita inda dalili wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine liman yazo an tsaye da sahu zai tada sallah an gama komai an yi ikama ba abin da ya rage sai kabbara sai manzo Allah ya ce kowa ya tsaya inda yake sai ya shiga gida haka sahabbai suka tsaya maza Allah ya je yi wanka ya fito kansa da alamar ruwa aka yi sallah to kaga inda yanzu ne malamin anguwanku ya ce na an yi ikama ya ce ku tsaya Allah kaɗai sai inda za a yi a masallaci zaga-zaga za amma haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi suka tsaya suka jira har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya fita kuma wannan shine abin da ya dace da kowane liman ai kaga abubuwa yanzu suke faruwa a masallatanmu musamman abubuwan da mutane suke da damar magana a ciki kamar haɗin sallah sai ga mutum yana ta faɗa wai an ƙi haɗa musu sallah wanda ba daidai ba ne haɗin sallan nan rukusa ce gaba ɗaya ma shugabanta shine liman in ya ga dama a haɗa in ya ga dama a ƙi haɗawa ko da ana ruwa ko da kankara ko ba komai kuma ba ka da dama a yi magariba don ba a haɗa ba ka je ka tashi ka je wani masallaci ka bi su cewa za ka je ka hada in bai hada ba kawai bai hada ba sai gobe eh sai a yi haƙuri sabuwa da abin da suke gwada shi ne kawai dan adam ya yi haƙuri kuma ba magana ma limamin aka mata ka duba ba limancin za ka duba akwai mutane wanda Allah ya ce a girmama su ba su ake duba ba Allah ake dubawa shi da yake a girmama su kuma in ka girmama su ka girmama Allah ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya Ali Shafi'i قال كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أسامو حديثي لك أبي الشعفاء yace wata rana muna zaune a masallaci tare da da Abi Huraira ya da Allah ya kara tabbata gare shi sai aka kira sallah ana kiran sallah kawai sai wani mutum ya tashi sai ya kama tafiya zai tafi abin shi sai abin yana yana ta kallon shi wato wannan ina zai je sai abin wurin ya ce kun ga wannan ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato kaga malumman da suka yi shar hadisi suka ce abin huraira mai yiwa ya san bai da wani uzuri jama'a yana da uzuri kaga ba wani abin magana a ciki ya san cewa wato kawai ya tashi ne ya fita sai babu karahati raddin rihad ligayar uzuri wannan babu ya hana musulmi a bashi kyautan turare ya ce baya so sai inda wani uzuri na shari'a turare abin kaishi wani ya cewa ne ga turare kaga cewa ba a to ba a ta'a Allah ba shi kana iya karɓa ba dole ka sa ba in bai yi ma ba sai ka ba wani kai ma don gaskiya ne ba kowane turare ne kowa zai iya sawa ba wani turaren sai ɗagawa mutum hankali to kaga sai in ka karɓa akwai wanda yake da alaji na turare misali duk uzuri ne amma dai a ce a'a domin cewa a'a yana nuna sai mutum ya ji shi ba wani kayan nauyi ba bare ka ce ba za ka iya dauka ba da haka musulunci ya hana a ki karba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son turare shi yasa a musulunci turare bai da tsada turare bai da tsada gwargwadon abin da Allah ya hore ma kana iya sayan turare duk tsadansa in kana da shi in kana da hali saboda a cikin sa turare kai ma za ka ji daɗi sa'annan za ka samu lada in ka shigo cikin mutane suka ji ƙanshi duk lada ake baka eh kamar yadda idan ka shigo cikin mutane suka ji wari ka fitu da mutane eh shi yasa za ka ga ai hikimar musulunci da ya hana idan mutum ya ci kafalluwa tana tashi ko ya ci albasa tana tashi ba za a ce kar ya zo masallaci ai ba komai bane saboda mutane za su cutu ba ma mutane ba har mala'iku za su cutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yayi fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku na cutuwa da irin abin da dan adam ke cutuwa da shi da wari ba sa san wari abinda kawai zai sa an ba mutum turare ya ƙi karɓa sai idan ma'aikacin gwamnati ne idan ma'aikacin gwamnati ne yana da wani ofishi babba wani ya kunso turare to dai ne ya ce baya so saboda wannan ai cin hanci rashawa ce eh musamman bayan ya baka turaren gobe kuma zai kawo wata takarda a samun hannu shine abinda musulunci bai so eh amma wanda ya zama komai ba kawai duk wanda aka ba kowaye zai karba to sai ya zan da akwai wannan akwai lauje a nadi to wannan mutum daidai ne yake karba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرد عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح رواه مسلم an samu hadisi daga abi huraira da Allah su kara tabbata gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk aka bujuro masa da kyauta na turare to kar ya maida shi kar ya maida manzon Allah ya ce ai turare bai da wani nauyi ba wani kaya bane sa'annan abu ne mai daɗi da aka sai ya karɓa in ma baya so sai ya bawa wasu sai babu karahatul madihi fil wajhi liman khifa alaihi mafsada min ijabin wa nawihi wa jawazihi liman umira zalika fi haqqihi wannan babu zai magana akan hani da musulunci ya yi wato kada a ringa yaban mutum wato ana musulunci ya ki a ringa yaban mutum musamman wanda aka ji tsoron yaba masa zai sa ya lalace yaba masa zai sa ko ya zama yana girman kai ko ya ringa jin shi lalle shi din nan ba dama ne to idan akwai wannan tsoron to musulunci ya hana kuma ya halatta a yabawa wanda ba a jin wannan tsoron akwai wanda an ka yaba masa an ƙara ƙarfafa shi an ƙara sa shi aikata alheri an sa wasu su yi koyi da shi misali shi wannan babu idan dai ba a jin tsoron barna da za ta same shi malamai suka kawo da hadisai ne duka kowanne ɗaya yana maganar yin ayaba ɗaya yana maganar kar ayaba ko wasu suna maganar kar ayaba sai suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yabi sayyidina Abubakar a wurare da dama saboda manzo Allah ya san ba abin da zai faru sun kawo misalin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya tambaya a masallaci ya tambayi a jama'a ya gaya musu labarin yadda za a shiga aljanna wato yadda aljanna za ta zama ƙofofin aljanna za su zama ranar tashin alkiyama idan mutum ainihin hadisin manzo Allah ce ai wanda ya ba da sadaka dobul ya ba da sadaka ya ƙara ba da sadaka na abu ɗaya so biyu ya ce za a kira shi in ta ƙofar sallah ta ƙofar azumi ta ƙofa manzo Allah ya lissafa ƙofofin aljanna shi ne sai sayidina abubakar a ya tambaya ya ce ya rasulallah yanzu a samu wani mutum shi daya ana kiran shi a nan kofar ana kiran shi a can ana sai ya ce eh kai kana cikin wanda za a wa haka ba so ɗaya ba haka a gaida sayidina abubakar akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci sahabbai na zaune ya ce musu wane ne yau a cikin ku yake azumi ba wanda aka samu yana azumi sai sayyidina Abubakar yace ni ne ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare cewa waye a cikin ku yau ya je jana'iza ya sake cewa ni ne ya rasulullah ya sake cewa waye a cikin ku yau yayi sadaka ya sake cewa ni ne ya rasulullah ya sake cewa wane ne a cikin ku yau ya je gaida mara lafiya ya sake cewa ni ne ya rasulullah sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam babu mutumin zai hada waɗannan ayyuka a rana guda face ya zama dan aljanna eh rana guda na azumi jana'iza ka san dai in ma ka iya azumi ka iya sadaka ka ba za ka kashe wani wani za ka wani jana'iza kaga sai dai ya faru ka kai na ba ba zai iya kaga azumi na daya sadaka jana'iza gaida mara lafiya guda hudu arba'atu fisal عن أبي, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويدريه, ويدريه في المده في المدحة فقال أهلك أهلكتم أو قطعتم زهر الرجل أسامو حديثي دقا أبي موسى الأشعري يدعى الله قال تبتع قريشي yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana yabo wani mutum kuma yana zurfafawa wajen yabo kun za akwai yabo wanda yake bai da kyau aka wa mutum sai ya sashi girman kai sai ya zama cutar da shi aka yi to shi wannan ya zurfafa wajen yabo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko halaka shi wato wanda ake yaban an halaka shi ko kuma kun yanki kashin bayansa dan duk yaban da za a wa mutum ya shiga girman kai an cuce shi duk yaban da za a sa mutum yana yin abu dan Allah mu da ya dawo ba dan Allah ba an cutar da shi da haka duk waɗannan su ne abin lura amma in ba a jin tsoron komai shi kenan وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فاثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قد عنق صاحبك بقول آه يقوله بلالا ان كان احدكم مادحا لا محاله فليقل أحسب كذا وكذا وإن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا أسامو حديثي دقى أبي بكرة يدا الله سكارة تبتع غريش يكي وأن أبت سونا ونمتن أوجم من زن الله صلى الله عليه وسلم kawai sai wani waje tashi yana kai wannan mutumi ba dama ne kaza da kaza da kaza yana ta yabansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan ai ka yanke wuyarsa abokinka wato wannan yaban ya wuce gona da iri abin yayi yawa sai manzo Allah ya ce idan ɗayan ku zai yabi wani to ya ce ina kyauta ta zaton wani mutumin kirki ya ce ina sa ran wane bawan Allah ne ya tsaya da wannan kalma ya ce in har yana sa rai da hakan kuma ya ce kada ya tsarkake kowa a kan Allah wato kada ya ce domin Allah shi ya san ta yayyuwa ka ga mutum mutumin kirki ba mutumin kirki ba ne ta yayyuwa ka ga wani ba mutumin kirki kuma mutumin kirki ne e duka Allah shi ya san abin da ke boye to shi ne ake san kar mutum ya kai bango ya tsaya tsaka tsakiya kamar bayan Allah ne a yi iyakanmu da musulmi in ya mutu kawai Allah ya ji kanshi ba shi kenan ko me yake yi kuwa ba ruwanka saboda ba kai ne ka halice shi ba ba kai ne za ka bar hisabi ba ba kai yake bautawa ba ba kai kake da wuta ba ba kai kake da aljanna ba kai ma dai ma kake Allah ya ji kanka iya ta kenan da haka kawai tsakaninka da musulmi Allah ya masa gafara shi yasa ma musulunci yana mun ambatan aibobin musamman mutanen da suka mutu mutum ya mutu shikenan shi an riga ya mutu kawai naka musulmi ne to Allah ya masa gafara eh kuma karka ji wani dar tunda gafarar ba taka bace ba kai ne mai gafarar ba Allah ya ga dama yawa kowa gafara ya zaka yi zaka ga wasu wai haushi suke ji in an kira eh akwai waye yake balla ba ko Michael Jackson ne aka ce wani ya musulunta wai ce wai da ko ya fice mu ya fice ku da yayi wai ya zo ya yi ta rawan shi kuma ya musulunta kaga wannan tunanin shiriri ta ne ina ruwan Allah shi Allah ya ba ruwan shi duk wanda ya nufa da rahama shi kenan magana ta kare ko ba yanda ka iya eh kuma ma musulmi a ta yana jin takaicin wani ya shiga aljanna ai kaga akwai matsala akwai matsala Allah ya kiyaye ka'ida ne na musulmi kowa ya so dan uwan shi abin da yake so wa kai shi tunda kana so kai ma Allah ya ma rahama sai ka so Allah ya wa kowa eh in Allah ya yi musulmi ya yi mutum musulmi ya tsare masa musuluncinsa kasancewar shi a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai kaga al'umma ce wanda za ta samu ceto al'umma ce wanda ake sa mata ran alheri eh da haka kawai sai dai a yi ta fatan alheri lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana wanda ya ja rigarsa ko bayafinsa ko rawaninsa a ƙasa yana cikin wuta sai da abuka yana da riga wadda tana jan ƙasa ya ce ya rasulallah ni riga ta gashi gashi sai maza Allah ya ce ya kai baka ciki kalmar da ya faɗa an baka ciki na sabinu baka cikin wanda suke jan riga a ƙasa don girman kai haka ai yabo ne ai suka ce wannan ma yabo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan sayyidina Umar yace ba sa hada hanya da ke dan sai ke dan ya canza hanya kaga ai yabo ne da haka duk wanda aka samu amincewa in ya bai shi babu wani abu shikenan ana iya yaban sa وعن حمام بن الحارث عن المقدار رضي الله عنه أن رجلا جعل يمده عثمان رضي الله عنه فعمد المقدار فجثى على ركبتيه فجعل يحس في وجهه الحسباء فقال له عثمان ما شأنك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المجاهين فحسوا في وجوههم التراب rawahu muslim an samu hadisi daga hammam dan haris daga miqdad ya da Allah tabbata gare shi yace wani mutum ya zo yana yaban sayyidina usman wato maroki yana yaban sayyidina usman kawai sai miqdad ya je ya sa guyoyin shi a ƙasa sai ya bi ƙasa yana watsa masa yana watsa masa a fuskarsa sai sai da kuma ce me yasa me yasa haka me yasa me ka sai ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka gaba su maruka to ku watsa musu kasa a fuska malamai Allah ya saka musu da alheri akwai wanda suka ce hakikanin watsa kasan ne yadda yadda muke da yayi akwai wanda suka ce kuma wato annabi sallallahu alaihi wasallam alkunya yake suka ce za a watsa kasar amma ba a jikinsa ba in ka ga mutum ka zo kana watsa kasa ya san dai ba lafiya ko wani abu akwai wanda suka ce a ma'anar su watsa kasar shine ka a bashi abin da ya zo roƙa ka a bashi kaga ai wanda ya watsa mun kasa a fuska ko sa akwai hausa haka na ana nufin mai mun ya ko ya wulakanta ni ko ya suka ce shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba iban kasan direct a zuba wa mutum ba wallahu ala sai babu karahatul khuruj min baladin waqa fihi bala'u firara minhu wa karahatul qudumi alayhi wannan hadisi shine hadisin da ya karantu ya karantu a wajen malamai da yawa lokacin da corona ta fito hadisin wato annoba wato babi ne da yake magana akan musulunci ya hana a fita a gari idan annoba ta faru a garin kar a gudu sa'annan musulunci ya hana idan mutum ya ji labarin annoba a gari kar ya je na cikin su fita wanda suke ba sa ciki kada irin yadda aka ya faru ko a a zuwan corona Allah ya tsare mu da ita Allah ya raba mu da ita ko na insha Allah Allah ya ƙara nisanta mu da ita قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الله مدوكاكي سركي أتكي سورة النساء yake cewa aina ma ta kunu duk inda ku kasance yudrikul maut mutuwa za ta iske ku Allah ya ce wala kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna da cikin wani gini wanda yake tsararre duk wani gini da kazan ya cika da security na sama da ƙasa ta ko ina shine burujin mushayyada da gidan da ake yi shi underground a sa'a duk Allah ya ce maganar mutuwa ba ruwan shi kawai ku je da inda kuke mutuwa za ta iske ku idan ka ga mutum bai mutu ba to wallahi kwanan shi ne bai kare ba wani dalili da yake sa wani kar ya mutu dalili ɗaya kenan ɗaya tilo kwanakin mutum ba su kare ba kuma ba abin da yake sa mutum ya mutu shi ba dalilin da yake sa mutum ya mutu shine kwanaki sun kare wannan karatun ka gane shi zaka huta eh zaka huta duk wasu dalilai duk wasu sanadi duk wasu abin da zaka yi duk labarai ne sannan idan ka gane wannan karatun zaka shiga taitayinka domin abin da zai ruda ka ba abin da zai ruda ka ba maganin whispering da shaɗai yake zuwa yana wa mutane a cikin kunne cewa kai kana nan ba za ka mutu yanzu ba sai ka yi ritaya a'a ba za ka mutu yanzu ba sai ka kai shekara ɗari da goma a sai ka kai shekara haka shaɗai yake gaggaya mutane mutum bai ga kowa ba amma yana ga da haka yana ga yana da time yana da time yana hararo abubuwa da zai zo ya faru idan mutum ya san cewa mutuwa kawai lokaci ne to dole ya zama cikin shiri a san zai iya tafiya kowane lokaci kuma mu ai Allah maɗaukacin sarki ma mun gode ma ai Allah ya raya mu in mutum ya tuna kannan shi akwai kannan mu da suka rasu akwai kannan kannan mu basu shekaru nawa suka yi wani shekara biyar yayi a duniya wani nan da aka haife shi ya koma wani shekara talatin wani kai gashi duk gashi nan mummuna nan da haka kaga sai godiyan Allah amma idan musulmi ya san cewa ba fa wani dalili ba maganar tsufa ba maganar wani lokaci a'a kana nan kana nan shi yasa sayyidina Ali radiyallahu anhu yace dan adam a rayuwarsa kwana biyu tal yake da su duk rayuwar nan yace duniya kwana biyu ne da ita yace dan adam yana da kwana biyu a rayuwarsa ranar da zai mutu da ranar da ba zai mutu ba su kenan kwanakin dan adam yace idan ranar da ba za ka mutu bane ka sha huruminka ba abin da zai saka mutu idan duk duniya suka haɗu suna son ka mutu wallahi ba za su iya duk duniya kaf idan kuma ka fi kowa rashin lafiya duk duniya ba wanda ya kai ka rashin lafiya shi ma ba za ka mutu ba ba corona ba corona ba ta kisa ba abin da yake kisa Allah sa karatu ne mai wahalan ganewa eh yana da wahalan gane ba abin da yake kashe wani a duniya sai Allah ba ku ji alkur'ani ya ce Allahu ya tawaffal an kusa hina mautiha Allah ke kashe kowa wannan dalilai ne sanadi ne Allah ya saya kuma komai na iya zama sanadi mutum nawa ya shafar fesu ya bingire ya mutu me yasa saboda kwana ya kare mutum yana tafiya ba abin da ya faru nan area 10 wani bawan Allah yake gaya mana ya ce shekara ashirin da kusan bakwai kenan shi yasa in mun zo wajen muna tafiya da shi a mota ya ce in mun zo nan ba na tsantawa ya ce kaga a daidai nan a nan tirafi ya tsaye da mu na gabanmu ya tsaya da tirafi ya ba mu hannu sai aka za ka samu ya mutu a nan yatan daidai conference center saboda mai kwana sun kare da haka idan kwana suka kare magana ta kare wace za ta kare Allahu alam kenan abinda musulunci yake so kawai kowa ya zauna cikin shiri eh mu yi hakuri ba yanda muka iya Allah madaukakin sarki ya zartar kowa sai ya mutu ba mai zama duk wani kauce-kaucen mu duk wani abin da za mu yi ba abin da muka iya Allah ya riga ya zartar shi yasa zaka ji hadisul qudusi Allah yake cewa wato bawa na walina inji Allah ba na san ne masa wani abin da baya so amma yace amma na riga na zartar da mutuwa kuma na san walina amma baya so amma sai dai hakuri naka kawai maganin ta hakuri maganin ta kalarashi zuciya kai da zaka mutu kusan wata sirrin rayuwa wanda duk yadda zai mutu ya fi jin daɗin rayuwar duniya wannan rayuwar da kake gani ba mai shan wahala a ciki gaba wanda yake tsallatsallan kai ya mutu wallahi wahala suke sha baka ko ba abin da yake karawa ba abin mutum ya gama tsallatsallan kuma ya zo ya mutu da abin da zai faru kenan amma mutum yadda zai mutu kaga zai zama ya nutsu sai ga al'amuran shi cikin sauki kuma duk abin da Allah ya rubuta za a yi za ka yi kafin ka mutu na arziki ne na abinci ne na wane ne duk sai ka yi amma fa ka sani da ya shika shi kenan ba abin da zai sa kuma a zauna Allah ya ba mu sa'a da ka Allah madaukakin sarki ce duk inda ku kasance mutuwa za ta iske ku da haka tana nan ita ba ba mai ba mai mata ba mai shan gabanta ba inda ba za ta je ba ba in duk kuma lokaci ne na Allah sai ya cika in ya cika kuma sai tafiya Allah ya samu cika da imani wa qala ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahaluka Allah madaukake sarki yace kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka duk abin da ka san cutarwa ne kuma kar ka je ka shiga musulunci ya hana ya hana ka je ka aikata abin da ka san zai cutar da kai sai ka baro Allah amma ka kauce eh to wannan hadisi yana da tsawo amma dai bari mu karanta shi in so ko mu fassara shi ba عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرج لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال لي عمر ادعو للمهاجرين من الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا البلاء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي للأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين وابتلهوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخ من مشيختي قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يقتلب عليهم منهم رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر رضي الله عنه للناس إني مسبه على زهر فأسبه عليه فقال أبو أبينة بن الجراح أفرارا من قدر الله فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا أبيدة وكان عمر يكره خلافه آه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له أدوتان إهداهما خسبا والأخرى جدبا أليس إن رأت الخشبة رأيتها بقدر الله وإن رأت الجدبة رأيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن إني من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سميتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف متفق عليه to wannan shine hadisi insha Allah sai mu tashi akan shi mu zo karatu alaikum a'a yana tambaya yace dangane da turare da aka ce in an ba mutum kada ya yace a'a yace masu sai da turare sukan zo su shafa wa mutum turare yace in yace a'a laifi ne in ya ce baya so watakila ƙanshin bai mar ba shi yana faruwa ai ko turare da muke sawa ya kamata mu ringa sa wanda mutane suka ji za su ji daɗi akwai wani ya sa turare kamar turaren yan bori shi wannan ba ya kamata a kula na eh in zai daga wa mutum hankali to ba shi ake nufi ba in wannan kaga da dalili ai eh wannan yana da dalili in ba ka so sun gina zai dame ka zai fitar da kai sai ka ce a bari Allah Allah eh to shi dai wannan mazala ce ta sallah sallama kar a ki karba na'am yace jami'an tsaro suna da izini shiga masallaci da makami idan aikin tsaron za su yi idan aikin tsaron za su yi a masallaci suna da izini su shiga da masallaci su jami'an tsaro ko musulunci ya ba su wasu dama wanda bai ba wa sauran mutane ba saboda ai tsaron al'umma aiki ne na Allah amma sai ya sa shi bayan Allah ta yi aikin Allah ne kuma Allah yake tsara kowa amma kuma Allah madaukakin sarki ya sa bayinsa su yi da haka in har aiki suke yi to su ma su za su shiga da shi amma sai su kula eh sallahu ala alaikum salam idan mutum zai shiga masallaci ya sallama kamar yadda zai shiga daki misali ya da wanda ya ce mana salamu alaikum na ba haka ake shiga masallaci ba ana sallama amma ga individual mutum ɗaya ɗaya na zo na zauna kusa da kai da cewa malama assalamu alaikum za ana yin wannan amma shiga masallaci ba cewa ake kamar mai shiga gida ba in za a shiga masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a shiga da kafar dama akwai ga speaker can na fita mutum zai ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftahli abuwa rahmatika haka mutum zai yi shiga masallaci idan zai fita kuma ya fita da kafar hagu ya ce bismillah allahumma inni as'aluka min fadlika wannan shi ne koyawar da musulunci yayi addu'o'i ne wanda minti biyar in ka zauna zaka iya amma baka iya ba eh alaikum assalam da ka sai ai kokari a koya insha Allah to wannan ya ce a wasu masallatai za ka ga mutum a masu jan sallah ya cire wasu wasu yake bi sallah baya bin wasu wa an kira sallah sai ya fita shi ma kuskure ne babu dalili shi asalin sallah in dai musulmi zai sallah to za ka bi shi sallah ba tare da lura da galibi abin da yake hana bin sallah ai kungiyoyi ne wannan ba gurufin mu wannan ba kan fatin mu bane wannan ba dan wannan wanda duk musulunci ko bai san wannan ba shi sharadin bin sallah shine mutum ya zama musulmi ne ka san musulmi ne sa'annan nabi ya zama ya iya sallar ba wani abu zai yi ba ba zai yi shi ba sai shi ba ba wai bincika za ka yi ba a in ka tabbatar ba sallah yake ba misali a ce mutum da limamin da ya tsaya waka yake yi sai ka ji aka gaba za ka bishi misali amma in dai sallah yake wannan wasu ayyuka ne wanda ba a samu binciken su ba ko ma ba za ka iya ba eh ai sallah amana ce idan sallar da ake magariba da isha da asuba kuna ji azhar ai ba kwa ji na ilima ya tsaya kawai ya riga wakar indiya ana nufin aka ga zunubi a kan shi kuma duk sallar kowa ta yi har ga Allah shi ne dai ya bula shi kuma zai je ya haɗu da Allah a sallan kudanan sun zunubin na kan shi sallan shi kutana sha Allah na duk sallan ku ta yi ma ya shi zai sake wai mutum ne limami ne misali ashe bai da tsarki ne ya zo ya ja mutane misali a masallaci haka sai da bayan an tafi sai ya tuna ashe bai da tsarki ko ya zai yi ya sallar mutane shi sallar mutane ta yi shi ne dai zai sake sallah idan na da gangan ya yi to shi ne yake da cikin da matsala a ce da gangan ya sani bai da tsarki ya zai ja mutane amma mutuwa ne sallar kowa ta yi shi kuma zai sake sallah sallallahu alaihi na'am yawa oke yace mutanen da suke bambanta aqida na sallah wai in sun je maka yaya suke yi bi suke yi ah a maka ai abubuwan Najeriya sai addu'a ko in ka ga lokaci akwai lokacin da gwamnatin Najeriya take hada malamai ya ka group ne da malaman ɗariƙa da malaman izala officially su je maka a tare suke sallah yau wannan ya ja su wannan ya ja su kuma kowa yana bi eh kowa yana bi sai an dawo nan ne abu yake fara ballewa na na amma wallahi kowa na bi malam da ya rubuta yana jan kowa sallah malam balala yana jan kowa sallah kuma kowa na bi ka ga kowa wannan eh a maka na? ai sai kamar da na faɗi sharaɗin bin sallah musulmi inda ka san mutum musulmi ne za ka bi sallah wannan shi ne ka'ida ta musulunci Allah shi yadda musallu ala nabi kai Allah musalli ala sayyidina Muhammad وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في يازك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين